محمد وعلى آله وسلم bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad hira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wadda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta Lahadi da muka saba karatun fiƙihu wanda muna karanta hallul masail ubangiji allah ya sakan kawo waɗanda suka yi hidima wa littafin har ya zo zuwa gare mu da wanda suke karantawa da waɗanda suke ji da waɗanda suke haɗuwa cikin ayyukokin duka kowa babban burinsa kenan ya samu aljanna ta yi masa kyau shine kawai iyaka mutum dan adam duk abin da zai karanta idan har bai aiki da shi ba to matsalolin kanshi yake dawowa kuma allah ya sauwaƙe mana ya bamu da sauƙi kuma yau ina ji muna nawa sha tara ga wata sha tara ga watan shida shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ta yi daidai da miladiyan haihuwar annabi isa dan maryam shekara nan ma yau dai ana sha tara ga watan ɗaya kenan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ubangiji allah ya karba mana kaga azumi yana da tinkaro mu kenan abun yana zuwa dai ubangiji allah ya sa mu shiga cikin sa'a kuma wannan darasi na wannan littafi yau shine ina ji na takwas duk da cewa mun samu lokuta wanda wuta ya zo mana cikas ba mu samu halin haka ba ubangiji allah ya ba mu ikon dogara da kawunan mu ba da wannan wutan ba saboda wannan wutan kake gani daga an ce babu ita abubuwa da yawa tsayawa suke yi ubangiji allah ya ba mu sa'a ya datar da mu tun ana yayin janareto yanzu an dawo yayin sola kuma can gaba kan ba musamman mai technology za a kai ba ga haka din ba ubangiji Allah ya sa dai mu yi shi cikin sa'a Allah ya ba mu nasarar rayuwa kusa ko nesa kuma wannan darasi na gudana ne karkashin wannan kungiya ta jama'a ta za ta ci bid'a wa iqamatu sunna wanda Sheikh Ismail bin Zakariya ya kafa ubangiji Allah ya rahamshe shi da shi da maluman sa baki daya shugaban da yake jagorantar mu yanzu Sheikh Sani Hayajin Gir ubangiji Allah ya karba masa ya ba mu ikon musu da'ad da bata tsallaka wa addini ba ubangiji Allah ya ba mu sa'ar rayuwa kusa ko nesa to in ba na manta ba ina ji shafi na 24 za mu tashi amma kafin nan har mu dan duba baya kaɗan dan ba na manta ba wa amma annamimatu ne inda muka kai ƙarshen sa kenan za mu tashi wannan babi qala Allahu ta'ala wadda an yi dogin magana akan maganan wa ya harimu alaihi al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغض ورؤية الفضل على الغير والهمز واللمز والعبث والسكرية شين مكدوكو magana tun daga wannan ana sharhin wa'annan kalmomi har muka iso zuwa ƙarshen shafi na 23 kamar yadda aya ta faɗa wancan takidi bi ma'ana ƙarin ƙarfi akan maganar da aka yi wala ya ga tabba adukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahama akihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha innallaha tawwabur rahim yace sai gangaro har yazo zuwa ga cewa me kullul muslim kullul muslim alal muslim haramu damuhu wa irbuhu wa maluhu aka yi maganan cewa kowane musulmi a tsakanin musulmi dan uwansa jininsa haramun ne dukiyarsa haka mai haka mutuncinsa inda mun yi dobi magana a wannan guri ubangiji Allah ya ba mu sa'a da taimako ya ce wa amman namima ya ce kaga namimatu fahiya kashfu ma yukurahu kashfuhu shine yaye bu bayyana wani abun da yaye shi ba a son shi a wurin mai yayewan din shine aka yi magana dogi a wannan gurin ma ya ce au ai hiya ish ifsha'u sirri shine ka yada abin da yake a asirce wa hattiku sirri amma ya karahu kashfuhu da bayyanawa da ɗaiɗaitawa mutane duk wani abin da ba a so a bayyana gurin sirranta shi abin da shari'a bata ce a bayyana ba to bar shi akan haka to wannan shine za mu tashi sabon darasi a wannan littafi shafi na 24 ubangiji Allah ya karba mana yace qala Allahu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wala tudi kulla hallafin mahin ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala tudi kada kai da'a kar kai ta bibiya kai ta bin kullu hallafin duk mai yawan rantsuwa wallahi tallahi wallahi tallahi kaza yace la tudi saboda me saboda za ka iya samu makaryaci ne shi mahinin walakantacce hammazin masha'in binamin hammazin mai zunɗe waɗannan su ne a yi gashi ahalu suna bai sai yi wani harba a ce su ne masha'in binamin mai yawo da annamimanci haɗa nan ya faɗa nan ya tsallaka can yayi manna'in lil khairi kuma mai hana alheri ne mu'tadin kuma mai tsallaka iyaka ne asimin mai yawan sabo kuma wannan an hana ka bishi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ana yin magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ana magana da kowa ma in dai mai imani ne to da shi yake ka san wani lokacin an ce ya ayyuhal ladina amanu wanda bai da imani yana cikin musulmai sai kaga kaman an bata masa rai sai ga kaman yaya ne wai abun nan kaman da kai ake to da kai ake kam tabbas eh in baka gane ba ma to da kai din ake saboda alqur'ani ai shine kominka da ya faɗi halaye ai ya faɗi halin da Allah ya halicci mutum ne da shi to tun da halin na na rubuce in an faɗa in mai halin fa in ya ji ai sai ya ce abin kamar ma da shi yake to ya ji da shi yake kawai Allah ya bamu da sauki ya karba mana an faɗa ne kuma don ka gyara haka Qur'ani yake wa fil hadisi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi ya ce la tadkhulu jannatan namamun ya ce nan ma annamimi ba zai shiga aljanna ba ai annamimin da ya mutu yana annamimanci in dai bai tuwo ba a ba shi ba shiga aljanna haka Allah ya faɗa to wannan sharhi ga wannan ya ƙare za a shiga sabo kuma wa ƙala rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahadari Allah ya ƙara masa rahama ya ce wa ya harimu alaihi kadhibu da ya ce ƙarya ya haramta akan baligi wal kibaru kai kibaru girman kai kibaru wal ujubu da jiji da kai wannan haramun ne akan baligi wal riya'u da yi don a gani was sum'atu da yi don a ji wal hasadu da hasada wal bughdu da keta wannan haramun ne akan baligi to wanda bai balagan ba haramun bane a shi ma haramun ne akan sa in an ce to hasarki ma balewa balle talaka shine kawai abin da ake nufi dama Allah ya ganar da mu sai ya ce ammal kibaru ya ɗauki girman kai da farko kenan wal ujubu da jiji da kai faliqaulihi ta'ala fadin Allah madaukakin sarki innal ladzina kazzabu bi ayatina to kaji duk mai girman kai ko mai jiji da kai to ga mazauninsa innal ladzina kazzabu bi ayatina lalle waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu wastakbaru anha suka yi girman kai a ce masa ga abun da Allah ya ce sai ya ji shi ya wuce nan ubangijin da ya halice shi fa amma sai ya ga shi kan ya wuce dai a ce ubangiji ne zai faɗa kuma ya aikata ko bai faɗa da bakinsa ba aikinsa zai nuna ai Allah ka ganar da mu to ga abun da zai same su in ka ƙibi la tufattahu lahum abwabu sama'i yace ba za a bude musu kofofin sama ba ai ba mutum bane yake yin fufuke ya shiga a aikin da yake yi ne yake shiga to ba za a bude mar kofan aikin ya shigan ba la ka ba mu da sauki wala yadkhuluna aljanna in aikin ka kuma bai ratsa saman nan ba ya samu an yi filing dinsa ba to ba za ka shiga aljanna ba in kuma har wannan mai girman kai da jiji da kai wa shari'an zai shiga aljanna to sai ga wani kwatance ya ce in dai har zai shiga aljanna to hatta yalijal jamalu fi sammil kiyasi sai dai in raƙumi zai fita ta ƙofar allura yau igiyarsa ma zai bi ne ba zai bi ba ko to wannan in dai har mai jiji da kai da girman kai wa shari'a zai shiga aljanna to he dai in raƙumi zai iya fita ta makafar allura Allah ka ganar da mu wa kazalika najzil mujrimina haka za mu sakan kawo wanda suka ƙi bin dokokin Allah mujrimai kenan lahum min jahannama ga wani kuma yace ka ji tunda ba su shiga aljanna ba to ina za su shiga sai ya ce lahum min jahannama mihadun suna da a cikin jahannama wani shimfidi kai kaji akwai matsala kenan a jahannama a yi shimfiɗi ga akwai damuwa kai ka san dai ba za a sa maka abu mai sanyi ba tabbas wa min fawqihim gawash a saman su kuma gawashin yanzu misali a ce ina irin gidan biredi da ake yi irin na daɗin nan ko har yanzu haka ne ban sani ba ko zamani ya jujjuya misali a haɓaka wuta a ƙasa an yi shi daman adad kaman adad hakan nan an rufe shi bayi da ma windo misali aka haɓaka wuta a ƙasa sannan aka bayan an kwashe wutan ne ko an tattara ne a zuwa daddora biredin ai ina ji haka ne to ko shi aka yi mutum aka jefa shi ciki aka rufe wani irin dahuwa ne zai bare a ce kaman tsumman haihuwa ne wanda ake sa jinjiri to malullubin jinjirin to da abun wuta za a masa a kuma rufe masa kansa da me da abun wuta ina dan abun jariri da ake dan yafa musu ana dan sanyin nan to a ɗebo shi a ɗebo na wuta sai a yafa musu a kayi an samu sauki ba a samu ba to haka za a mawa mai girman kai da jiji da kai mashari'a Allah ka bamu da sauki wa kazalika najzi zalimina yanda ka jinnan haka za mu sakan kawa azzalumi shine mushriki kenan duk wanda yake girman kai da jiji da kai mashari'a to ya sake hanyar Allah ya samu matsala Allah ka bamu ikon yi don kai wa fil hadisi ya zo cikin hadisi annahu alaihi salatu wassalam lalle annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce laula law lam tuzinubu lakashitu alaikum ma huwa akbaru minhu wa huwa ujubu yace ba da dan dai zunubi da ake yawantawa ba da ya gaya ya ki bi mana ya tsorace akan ku ma huwa akbaru abin da yake yafi girma minhu na daga zunubin da kuke dinnan wa huwa ujubu shine jiji da kai to ai mu ne ya ji me yasa yake faɗan wannan shi wai ba da aka iya da shi kuma shi ba komai bane fa wallahi ubangiji ya ga dama ya sanya masa ciwon ciki sai kare na shi duk girmansa da, da, da kominsa in ya dinka birgima a ƙasa yana neman ta yi wannan kuma ba mai cire masa sai Allah duk maganin da za a sha wallahi Allah ne kaɗai zai cire masa wannan abun a zauna lafiya in kaga kana yin abubuwa Allah barinka kawai yayi amma kai ka kai girman da zaka zo ka ce ubangiji zai ce kaza ka ce kai kaza zaka yi kuma ka wanye lafiya ai ba zai yi ba ka tuba kawai ka huta Allah ka ba mu ikon tuba sai ga wani hadisi kuma ya ce la ta dukulul jannata man kana fi kalbihi misƙalu zarratin min kibarin ya ce babu wadda zai shiga aljanna dai a ce a ransa akwai wani tsofa ne ko digo na me na girman kayi zai kuma shiga aljanna ya ce ba zai yiwu ba rawahu muslim wa tirmizi to tun da ya kawo maka aya ya kawo hadisai to sai ya ɗauko maka abin da yake so ya isar da kai wurin sai ce wa ammar riya'u wa sum'atu yanzu ba ya gama da maganan girman kai ba da jiji da kai ba to sai ya ɗauko maka riya da me da jiyarwa ya ce wa ammar riya'u amma ka ga riya wasum'atu da yi don aji ai laifuffuka ne masu zaman kansu ko sai ya ce farriya'u ita riya iqa'ul qurbati ya qasidu biha nasa aw ya qasidu biha Allah yace shine a afkar da wani aiki na kusanci amma na kusancin ya qasidu biha nasa ko kayi dan mutane su gani su yaba maka au ya kasidu bihan na allaha ko kuma kayi don Allah ya baka lada amma dai aiki ne wanda kake neman kusanci a kusancin a wurin mutane ne ko kuma kusanci a wurin waye a wurin Allah ne wannasa ma'an ya ce mutane suna aikata shi haka misali a haɗe yake awwalu ya ce magana na farko riya'ul ikhlasi akwai riya' ta ikilasi kaga riya ta rabu guda biyu kenan ko akwai riya ta ne wanda ikilasi kayi don Allah wasaniya ce ta biyu kuma riya'u shirki ita ce riya ta shirka hada Allah da wani tunda kayi don wani ya gani to ai ka hada Allah da wani cikin aikin kenan idan ya mata sauki ubangiji a lahira ya ce je wancan ya baka lada zai baka ne ai babu mai mulmulan lada ko daya har a taimako komai za ka gani irin waɗannan abubuwan ana tsarkake zuciyan baligi ne fa don ya zauna da Allah lafiya idan har baka gane cewa za ka yi aiki don Allah kaɗai ba ne ai matsala ta samu mutum da rayuwarka na gidan duniyan nan bi ma'ana wadda kake yi ta ɗabi'a daga haka mutum na girma na ɗigira na girma har ya kai munzali yau a ce ya balaga dokoki sun hau kansa kafin ya balagan daman shine dokokin mahaifi ya dinka karantar da shi yadda rayuwar take yaya ne aka faɗi nan yaya za a tashi nan yaya za ka gyara wancan yaya za ka gyara wancan ran da ya balaga shi ma shi kenan yana yin abu shi kuma ya ka bashi to yanzu shi karatu zai yi dafa'an duk abin da zai aikata ba zai aikata ba sai ya tambaya mene hukuncin Allah a ciki ba ya huta ba kusakure da yake kuma ubangiji zai yafe masa don ubangijin ya ce tubu ilallahi ku tuba zuwa ga Allah ya ku masu imani kuma ka tashi tuba kai iya abin da zaka iya saboda me saboda idan ka tuba ubangiji zai baka lada yanzu gashi laifi ka masa ka tuba ya yafe ma zunubin sannan ya mayar ma da zunubin tudun sai koma tudun lada baka ci nasara ba to amma ka ta gina aiki babu tuba ai ba zai yiwu ba ba za ka wanye da Allah lafiya ba to kaga an gaya ma riya riya akwai kusanci ne ko kai kusanta don mutum ya gani ko kai don waye don Allah ya gani wasu ma'atu ya ce jiyarwa kuma kilafun riya'i shi yana da saɓani da riya me saɓaninsu li'annar sum'ata don shi jiyarwa ɗin an ya amalal abdu bawa zai yi aiki khalisan a keɓe sun yukhbiru bihin nasa amma sai ya zo ya ba wa mutane labari shi ne ya zo cikin dare ya ɗau wani abu ya kai gidan wani fi sabilillahi ko ya ɗau tufa ya bashi ko ya wani abu makamancin wannan ba ya yi khalisan ba wannan lillahi cikin dare ba wanda ma ya sani to sai ya zo yukhbaru bihin nasa sai ya rinka ba wa labari wa mutane ya ce to ya zan yi na je ni na kwankwasa na samu ya fara bacci ma na ɗauka na bashi rayuwa wallahi ya ce mun daman bayi da abin da ma zai ci a wannan dare din bare gobe da safe me yana ka da faɗa ba kai dan Allah ba to wannan shine sum'atu li garbi ta'azimi hulki don mutum ya girmama ɗabi'arka na alheri a ce a wane yana da alheri wallahi in gaya maka ya kai wani ma fa kaza wa nahwihi da makamantan wannan mimma yuridu bihi mimma yuridu yuridu yuridu menene yuridu bihi as-sum'ata na daga abun da yake so a ji ko kuma yana azumi ne misali ba kamata bai shi ba fa yamma ta dan yakan nan yace kai azumin yau din nan yayi wahala ha aka saka ai ba saka ba in ka dai lada kake nema a wurin Allah ubangijin da kai don shi shine mai bada lada ja bakin ka kai shiru idan wani ya gane kana yin azumi shikenan amma ka zo kana ta bada labari don cewa ainihin alamis ba ta wucewa da litinin sai na yi azumi ah to wa kake mawa wannan shine sum'atu Allah ka bamu da sauki ka bamu ikon tsarkake ayyukoki ya Allah na'am ƙala ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki fawailun lil musallin ya ce azaba ya tabbata ga suwaye ga masu sallah to kowane mai sallah ne sai aka ce a'a dakata alladhina hum an salatihim sahun su ne game da sallansu suna wulakanta ta suna yin ta yadda suka ga dama alladhina hum yura'una nasa ay yura'una su ne suke nuna wa mutane ibadansu kan ya zo yana sallah sai ka ji kaman a saudi kake idan ba dan Allah ya yi wato shine yura'unan nasa Allah ka bamu da sauki in kuma shi kadai yake yin kayansa a daki a wannan naira ma ba za ka yi sayan sallar tashi ba wa an jundubi bin abdullah radiyallahu anhu ma an karbo daga jundubi dan abdullahi radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata gare shi ƙala ya ce man samma'a samma'a Allahu bihi duk wanda ya yi don aji Allah yana jin abin da yake nufi idan mutum din ya ji ya jinjina maka ka samu riba in bai ji ba a'a ubangiji ya san don a ji ka kai amma shine abin da ake nufi samma Allahu bihi ubangiji ya san don ayi a don a gaya a ce kayi ne kai wa man yura'i yura'i lahu bihi duk wanda yayi don a gani to ubangiji ya san don a gani kai ai sai ya ce to in baka gane wannan hadisin ba ai in azahara amalahu nasi in ka bayyana aikinka don mutane liyara'a don su gani azahara azaharallahu niyyatahu fasida ubangiji ya bayyanar zai bayyanar da niyyan kabacacciyan nan fi amali a wurin aiki yawmal kiyama ranar gobe kiyama zai ce ƙarya yake ba dan Allah yake ba ai daga duniya ma ana iya ganewa wani idan haka ya saba za ka ga za a yi maganan ai ce kai wani kamar ba dan Allah yake aikin nan ba to kayi ka nana ta ka sake ka faɗa me yana ka ciki yau in ubangiji kake nema ya baka lada lokacin da kai shikenan sai ka ja bakin ka kai shiru abinda kawai wanda Allah ya nuna wa shikenan wanda Allah bai nuna masa ba kuma na mai gaya masa wani fa ya san an yin amma sai ya sake nanatawa sai dai akwai abinda za ka yi don faɗakarwa wani ya gane cewa ya kamata a yi kaza kamar yaya kamar misali mutumin na yana cikin damuwa da matsala sosai bai ce komai ba kuma ce maka komai ba amma sai ka yana cikin matsala sai ka kira shi sai ka dan gefance da shi a dan adam kan in kun ka kira mutum kun dan gefance ka dan wani ma dan gulma yana satan kallon ka sai ka cire wani abu ka bashi sai ya kama hanya ya tafi kai ka zo ka zauna wani sai ya iya tambayan ka ya ce wani ne wannan kamar na gani ce shi ne to Allah ya ba mu da sauki ce amin me yasa bahaushe ya ce in kaga wuyan wuya ai ka sani ko baka sani ba wani da an ka ganshi likeke ne in ka dawo kwana biyu sai ganshi kamar an ka dawo daga garin asibiti me yasa akwai matsala ai ba ma ka ce mara jiki ba jiki kan tana tare da shi Allah ka babu da sauki to irin wa'annan sai ka fahimci cewa in da ka iya wani eh taimakawa wani mana in kana da dama shikenan ka gama me yasa saboda kai din ka gwada iya gwargwadon abin da kake da ikonsa kuma ya kamata a ce wani ma ya tura gaba to wannan zaka ce wane in kana da dama da Allah taimakawa wane ai kaga abin da sauki ko amma idan kai baka taimaka ba ko kai din ka taimaka amma iya naka na yau da gobe da jibi da gata ba za a iya mutum ba ai ko amma idan ka ma wani umuri wani tallafawa wane in dai kana da iko yace to haka ne wani kuma in ka faɗa wallahi wuya ne ka faɗa zai yi saboda me haka Allah ya tsara zuciyoyin mutane wani kuma kan Qur'ani zaka sauke masa ayoyin ciyarwa wallahi ba zai iya ba ubangiji Allah ka zabe mu cikin alheri Allah ka bamu da sauki daga ya fara jin an fara jawo ayoyi yace yau za su nemi kuɗi Allah ka bamu sa'ar rayuwa yace to ubangiji sai ya bayyana wannan niyyar tashi fasida fi amalihi na aikinsa yawmal qiyama ranar gobe kiyama wa bahaha wa bahahu ala ru'usin ashhad yace kuma sai ya kunyata shi akan idanun waɗanda yake so su gani din sai Allah ya kunyata shi saboda me saboda bai yi dan Allah ba Allah kuma baya ba da lada a aikin da ba yi dan shi ba an gama da me da ji da jiyarwa da gani wannan mai littafi ya gama da shi sai yace ammal hasadu yace amma kaga hasada wal bughdu da keta al hasadu huwa in ma ta mannal kalbi ya ce ko zuciya ta yi buri zawalin ni'imati wani ni'ima an muhasidi ni'imar da take gurin wani wadda ba fa shi ba fa wani man take gurin waye wani ta zamanto ta gushe wattisaluha bil me bil hasidi sai ta sadu da shi yanzu wannan da mota he burin shi ma mota kawai yanzu yana da shi shi ma yana so ko daya sunan shi hasada shi ma wa'in ma ta mannal kalbi ko kuma zuciya ta yi burin zawalin ni'imati ni'ima ta wani ta gushe an muhasidin ga wanda ake ma wa hasadansa kenan wa illam tattasil bil hasidi ko da bata zo gare shi ba amma shi ya rasa kai wannan masifa ta kai masifa wa huwa ashadduhuma yace wannan yafi tsanani akan sauran saboda me saboda ai idan ma a ce kai baka samu ba ai ma shi din ya rasa to kai din ka samu mana ai hasadan kan kamar tayi rana ko amma ya zama baka shi din ya rasa kai ma ka rasa ai muguntan ya kai mugunta misali kaddara dabba ce ka san tawane ne kawai sai ka ganta a hanya can bakin titi suna tafiya za ta tsallaka titi dabba fa to sai ka wannan dabban kan na gane ta tawa ne tare masa mana a sai ka ce rabu da shi sai ka bashi kawai ta tsallaka dabba ai ba mutum bane ko sai ta tafi abunta wannan ai hasada ne mai zaman kanta yau ko dan neman suna ka dawo da ita mana cewa ne ya dawo da ita ai asaran ba ta yi ba ai duk lokacin da kai kan ji mutum yayi sanar yayi asara ta sanadin ka wallahi matsalar ta kai matsala duk ran da ya tuno da abun sai ya tuno ka kaman gyara ne zaka ma mutum akan ko alwala ko abu kana masa gyara akan alwala in yana alwala duk ran da ya zo alwala sai ya tuna da ka masa hasada musifa ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita hasada tana da abincin ci mene abincinta ya ce innal hasadata lalle ita hasada ta akulul hasanati ita kyakkyawan aiki take ji inda musifar take kenan kuma yadda za ta cinye aikin mutum na lada kamar a tare kirare ne a danka musu wuta shi kenan haka za ta kare aiki sai ka zaton kana ta tara komai ashe baka da komai a lahira din hasada ta cika maka zuciya wane ya sayi gida ranka na ɓaci wane yana da fili ranka na ɓaci wata ran sai ka ganshi da mashin ranka ya ci gaba da ɓaci wata ran ka ganshi da mota ba shikenan ba zuciyar mahasadi ba za ta daina zama cikin damuwa ba har sai ya mutu hidayen tuba yayi da wahalan gaske mutum yana hasada bai zama munafuki ba ba zai yiwu ba in dai akwai hasada to akwai munafurci tare da shi Allah ka bamu da sauki hasada musifa ce kuma duk mutumin da ya kasance hasada ne aikinsa to shi da yin gaba kan har abada don me don ba zai gode wa Allah ba don duran da ya samu ya samu miliyan guda a rana miliyan guda fa to idan wani ya samu naira ɗari in dai yana hasadansa to wannan ɗarin ta fi tashin hankali akan miliyan ɗin da ya samu to zuciya kuma kace ya zauna lafiya wanda ya ma zuciyar ne fa ya ce ga abincin da zuciyar za ta ci ta yi kyau sai ka ika bata za ta yi kyau ne ba za ta yi ba aka ce yi da'a wa iyayenka wanda ka fara ganin su a gidan duniya sai ka zamanto ka ƙi musu da'a to idan munafurci ya shiga zuciyarka to ya samu wurin zama in hasada ya shiga zuciyarka to ya samu wurin zama saboda abincin zuciyarka shine ka gina ta da ibada ima daraja iyaye duk talaucinsu su ko mahaukaci ne akan bola aka ce wannan babanka ne Allah ya sawwaƙe ai da bambanci da wanda aka ce ba san ubansa ba ko ba bambanci ɗayib to yaya wanda ya fito da kai sanadi ta gidan aure kuma Allah ya haɗa bautansa da musu ihsani amma sai ka zo ka raba wani mai littafi ya ce abu guda uku ba sa rabuwa kuma ka raba to ka raba kenan kai kuma ka rabu da aljanna har abada bautan Allah da imawa iyaye ihsani to ya zama a gidan duniya ba waɗanda suka kallabe ka wai suka dame ka a ranka wai sai iyayen da suka haife ka to kai da masifa har abada ba za ku zauna lafiya ba wallahi me yasa saboda iyayen da suka haife ka fa kenan to kaddara ina kuma wani mutum ya tausaya wa wani dattijo zai yiwu ya tausaya wa wata dattijiya zai yiwu ba zai yiwu ba saboda ga iyayensa ma bai ji kansu ba to kuma shi da samun nasara har abada kuma fata ka gyara kawai fata ki gyara kawai a wurin mata waɗanda suka yi aure mazajen aurensu sama da iyayensu suke amma sai ka ji babana ne fa eh babanki ne kuma sai yaya amma Allah da ya raba komai ya bayar sai ya ɗauko ki sai ya kawo ki gurin wannan ya ce to ki masa da'a in kika masa da'a za ki shiga aljanna in kin ki masa da'a ba za ki shiga aljanna ba wuta za ki shiga gafa babanta da mamanta duka duniya amma ba su wannan dokar ba amma nan a gidan duniya duk wani damuwa da matsaloli kai kana biya mata bukata gwargwadon abin da Allah ya kaddare ka amma babu wanda take jin haushi ita kuma a gidan duniya sai kai wuya ne kaɗan yi magana kaɗan ita ce ai haka na faɗa tun ɗazun ma baka gane bane me to ki bi shi a hankali mana rayuwa in ba za ka mawa miji in ba za ki mawa mijinki da'a ba to ki sani ke da aljanna har abada an samu matsala aiko wayannan su ne abincin fa da zuciyar za ta ginu ta yi kyau da aka ce fi qulubihim maradun din nan a cikin zuciyarsu akwai cuta fa zadahumullahu marada Allah ya ƙara musu cutan to wayannan cutan ne na munafurci da gilli da sauran abubuwa in kuwa ka ba wa zuciyar abincinta to za ta ginu za ta yi kyau sai ga ba munafurci a cikin jadawalinka lokacin bahaushe yanzu kun ce assalamu alaikum mu gaisa da kai sai ya taba kirjinsa ai al'adan bahaushe ne me yake nufi ya ce ma amincin Allah ya tabbata a gare ka har cikin zuciyarsa shine abin da yake nufi fa to lokacin da ya ce ma assalamu alaikum ka gaisa da shi lafiya kalau lafiya kalau ka tafi sai ya zage ka to ai ka san me munafiki ne kenan ko to wannan in ka ji sai ka yanke masa wuta har abada sai ran da ya tuba Allah ka bamu da sauki hasada musifa ce Allah ka tarbiyyantar ko ka nitsar da zukatanmu akan bin da'a maka ya Allah Allah ka bamu da sauki ka mana mafita yace alhasadu yace to ita hasada huwa imma an tamannil mai kalbi zawalun ni'imati anil mahasudi shine ko mutum ya ji wata ni'ima da ake mawa wani wani ne ko yake da ni'imar ka ji wai bayi da shi kwata-kwata a wurinsa wattisaluha kuma ta zo zuwa ga me bilhasidi ga wanda ya hasada kaga ai da dan dabara ba ko to ga ɗayar kuma yace wa in ma tamna alqalbi ko zuciya ta yi burin zawalin ni'imati gushewan wata ni'ima anil muhasidi ga wanda ake ma wa hasadan ga mai abun kenan wa illam tantasil bil hasidi ko da bata zo gurin wanda ya hasada ba kai mai littafi ya ce wa huwa ashadduhuma wannan ya fi tsanani Allah ya fi tsanani Allah ya sawwake yace albuhudu ya gama da da hasada yace albuhudu keta wa huwa alhishu shine ha'inci wal ghillu ko gilli bahaushe ya kai ke faɗa ko wabaginatu ko kuma keta da keta da wannan da buhubu da bagina ɗaya ya fi ɗaya ne kawai zurfi shine abbagina ya fi nisan matsala akan keta Allah ka ganar da mu wal hubbu isali barari ila akika ko mutum ya yi ta burin wani cuta ya zo wa ɗan uwansa yana da gida ko yana da katon mota ya ce a barayi su ɗauke wannan motan ko ya ce a wannan gidan gobara ta kama ha laka ba mu da sauki wallahi zuciyarmu nan he kayi da gaske wannan fa halayyar zuciyan ake faɗa kuma ana yi ne don ka gyara Allah ka haɗu da shi lafiya idan ko baka gyara ba ai ubangiji shi ya bada sufofin duka ba ya san ka bane ya bada sufan to ran da ka gane wani munafiki ne wani muhassadi ne wani mai gilli ne wani mai kaza ne babban abin da zaka masa kayi masa wa'azi in zai ji idan ba zai ji ba ka masa addu'a cikin ranka wani eh wannan aikin da kake tsakani da Allah haka Allah baya Allah baya son wannan ka gyara wannan in ya ji yayi shikenan in ko shi in ka gaya masa an haɗu da bala'i in ka ga yayi haka ce ubangiji Allah shiriwa ne a ranka Allah ka roƙa idan ka ga kuwa shi fa ba abincin wuta ne shi sai ka ce sai ka fara addu'an Allah ka tsare ni daga sharrinsa don mahasadin ya saka gaba bari mu je ayoyin gaba ma yace fal kaslatani yace kaga wayansu ayyukoki guda biyu zanimatani abin zargi ne muharramatani kuma haramun ne bil kitabi was sunna a littafin alqur'ani da hadisi wal ijma'a da ijma'in malamai sune me al bughd wal hasad keta da hassada ya ce wa'annan abun zargi ne in an ga mutum ya ɗanyi farar na rayuwa kaga mutum na ta hassada ana cewa a wani ma ya canza mota fa ya ce bashin ta ya karɓa me a ransa matsala ko wani malami yana kwatance wani suna zaune makota yana so ya gane yaya ne zurfin zaman su damantakewa na rayuwa saboda yana ganin wasu abubuwa suna faruwa bai kamata a hakan ya faru ba ya fito bud daga gida ya ce wane ya ce na'am ya ce raƙuma na ta yi abin da kake so ya ce ta mutu ya ce haihuwa ta ya ce to Allah ya raya me a ransa ta mutu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ji mutum ya furta da bakin sa ya ce ma fi suduri akbar ya ce wallahi abin da yake ran ya fi nauyi duk mutumin da ya ce ma baya son ya ganka da alheri to inda akwai dama zai iya sa bindiga ya harbe ka wallahi zai iya me yasa saboda abin da ya fara furtawa da bakinsa matsalar ta kai matsala duk mutumin da baya so ka ga ka ci gaba na rayuwa ba to in akwai yadda zai katse ma numfashi zai iya saboda zuciyar mutum guba ne wani wani zuciyarsa kuma alheri ne Allah ka bamu da sauki ka mana mafita wa qala ta'ala fadin Allah madaukakin sarki am yahsiduna nasa alama atahumullahu min fadlihi yace ha to wai kuna hasadan mutane ne shi fa wanda ya bayar ne yanzu yake tambayan masu hasadodin nan ya ce wai kuna hasada ne bi ma'ana kuna ƙiyayya da abun da Allah ma atahumullahu min fadlihi Allah ya ba su da falalarsa to ya ba shi gida ya ba shi moto ya ba shi matan aure ya ba shi ‘ya'ya da waɗannan ne abun hasadan waye mai bayarwa ne ba Allah ba ya ce na hannu kasamna bai na humul ma'isha Allah ya ce mu ne masu raba dukiyar mu ba wa kowa rayuwa mu ne muke rabawa to in Allah ya ba wa wannan bai baka ba ya za ka yi duk hasadanka ba haushe ma cewa yi mahasadi ga me wai hasada ga mai rabo me taki sai ga kana bakin cikin gidansa sai Allah ya hada masa da fili sai ga kana bakin cikin filinsa sai Allah ya hada masa da mota sai bakin cikin gida komi kana bakin cikin ɗansa yanzu gashi nan ya dan taso ana ganin kamar yaya ne dan shi ake ji a gari sai Allah ya kara masa wani me ubangiji baya yi shi fa'alul lima yuridu ne mai aikata abin da ya ga dama ne ko kana so dada ko baka so babbanta shine tuba ka huta kaga irin dan tsari da ake na bahaushe ya auri mata daya biyu suna gida daya da sauran abubuwa ta yana tana ganin ta canza zani ta ta ji duk duniyar nan aranta ita ma ta nemo zanin nan mai gidan ne ya saya a ita ce sai kayanta ita dai babban burinta ita ma a ganta da zani za a kawo amarya to fa tunda ba dole sai an kawo amaryan ba yadda ta iya ba ita za ta auro ba ita in kuma ba ta sai ta yi wa jayi kuma shi ne ba ya ga ta an ta da bori shi mijin in yi haƙuri ya barta ta zauna sai da to sai a ƙoƙarin kafin amarya ta zo sai a canja kayan ɗaki wai ita ma ta zo ta same ta wai in an ce amarya da uwar gida zai haɗu zai haɗu ne ba zai haɗu ba fa amma me ne alherin shi ne a sa ibada a ciki sai a huta hasadan ki in ya tashi tana gani miyan ruɗe yana zubewa ko miya yana abun nan sai ta rabu da ita bata san ana zuwa ya zo mai gidan an raba abinci abinci bai isa ba ya aka yi haka ce to dai kuma yanda ake auna wannan haka na auna aka yi hayaniya da amarya uwar gida ta ji daɗi a ranta wai me to wacce ta gaza ita ne yanzu wani ana gasa shi aka ce hausa fulani ka san ba haushe shi din ma haka yake faɗa sai ce hausa fulani su kuma matan fa ba sa so a cewa hausa fulani nan fa sun san wani abun da zai biyo bayan bayi da kyau ina wata rana Allah ya kaddara sai ya auri wata kabila kasan su kuma Allah ya halicce su da wasu ɗabi'a su daman suna da mafi sauƙin rayuwa idan sun ga an tattala su an ajiye su a wuri ɗaya yanda al'adunsu yake ba na musulunci ɗin nan ba suke su suke itace su suke kaza su suke kaza suna ta shan wahala kuma su mawa mazajen ma ɗinki su musu komi shi yana na yana shan giyan san ya dawo ma dukan tsiya zai mata in ya ga dama to mun suna musulunta so ga an sa su a gida komi kawo musu ake yi sai ga da'a kam he ka rasa yadda za ka yi da shi ma wata rana aka aure wata shikenan ta zo ta da ranar girkin ta da ba ranar girkin ta ba gidan tsaf za ta share shi gaba daya ita ma wannan ta fara to ana fama dai yana da tsohuwar mashin ana tafiya kawai ranar nan kawai ta nemi botiki da soson ta mala ta kama wanke mashin ta fito ta ce wallahi ba za ki mai da ni baiwa a gidan nan ba ai ƙarya kike ma me yasa saboda ita ko to tana ganin to me za ta yi ta saba ita ta yau ga tana a cikin gida kawo mata abinci ake yi mijinta kuma shi zai mata ɗinki ba ita za ta ma wa mijin ba ce to kaga ai an samu sanji ko to haka rayuwar yake tafiya kada kai kar da bi bakin ciki da yar uwarki dan tana samu wani abin da ba kya samu Allah da ya raba ya bata abin da bai baki ba wani kuma shi yana neman mai abin da kai ma kake da shi wannan shi ne rayuwa duk inda ce gaza ta gaza tana matsayin mai wanda aka kawo ta a kasanki to yi kokari ki gyara mata ce ba haka ake ba kaza ne zaki gidan zai zauna lafiya ai in ba haka ba amma ka dinga ganin yayan uwar gida da amarya ana gobsuwa malam a ce uwar su ɗaya ai uban su ɗaya fa to an samu mummunan iyaye mata sun wargaje gidan kawai shi ma ba yadda zai yi fa ha Allah ka bamu da sauki wa min sharri hasidin idza hasada ya ce wa min sharri hasidin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce kuma a nemi tsari daga waye nemi tsari daga sharrin mai hasada idan yayi hasada saboda mahasadi guba ne shi yasa aka baka azkar in zaka kwanta bacci karanta kaza in zaka in ka tashi karanta kaza saboda wani shi a cikin daren shi kuma ya zauna tutur banda matsala ma zuciyarsa ba abin da yake yi kai kana nan kana ta bacci shi kuma ya ta tunanin kai ka canja riga wancan satin wata riga sati ma sai ya gani wata sabu wata fa zaka dauko ka wanke a cikin kayan ka kana sakawa sai ce wannan kan kamar sabuwa ma na gani ya motsa me yasa dan adam yana da matsala wallahi zuciya in ta yi kyau to gangan jiki ya huta idan zuciya ta ɓaci to gangan jiki na cikin matsala duk abin da zaka ma wa zuciyarka idan dai ba Allah ta bi ba to a a tsirance take kawai Allah ka bamu da sauki ka mana mafita wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dukum ala ba'din yace kada ku yi ta buri abinda Allah ya ba wannan ka ce kai ma sai ya baka a'a kar kai wannan burin nemi ka cika da imani mana shi yasa lokacin karuna da ya fito iya takawa kayan jikinsa kadai in ka gani dukiya ne sai ai anko din dawakai arba'in bayansa arba'in gabansa kala ɗaya kawai in an fito duk kayan dukiya ne kai mutum sai yana buri ya ce la ta fara kar ka yi farin ciki da wannan dukiyar azaba ce guba ce amma wani ka dai ga ɗan daidai haka ƙur'ani Allah ya hore masa in yana gingida ƙur'ani kaman kai bacci amma saboda ba shi da naira shi kenan wannan kuma shi ba abun so ba ne sam amma ya ji dan ya ce yaro da kuɗi abokin tafiyan wai manya ka ji ai duniya la ka bamu da sauki ka mana mafita kar ka nemi dan ka ga wani da dukiya ka ce kai ma ka samu a'a zai iya yiwon wannan an bashi ta kai shi wuta ne in ka in ka nema wutar fa kaga matsala ne ai ko shi yasa Allah ya ce a wani aya yake cewa innamal menene yake cewa innal amwal wal aulad fitna yace kaga yaya da dukiya ce fitina ne a wani wuri kuma yace yaya da dukiya yace ado ne a wurin wani ado a wurin wani mai masifa duk wanda wa'annan matan a sanadin su ne fa wa'an suke shiga wuta to ya ɗaukaka matarsa sama da mahaifiyarsa ya ba zai shiga wuta ba dole ma ya shiga kawai ga wanda aka ma magana akan sa amma ka zo ka ɗauko matar da ta aura wanda in ta mutu zaka auro wata kuma sunanta matarka amma wannan mahaifiyar in ta mutu wallahi korewanka wata ta yi bara ya ce uwar goyonsa ne an ka an ce wadda to wadda ta haife shi kenan an ce uwar goyonsa ne to mahaifiyarka ka zo ka yi kaskanta ta ta sha fitsarinka ta sha bayan gidanka ba ta bacci sai ka yi bacci damuwarka damuwanta yau kuma kana takawa da ƙasa shine sai ya zama tsakaninka da ita sai maganan da ka ga dama sai abun da ka ga dama ka faɗa sai abun da ka ga dama ka bata a rayuwarka kuma ka ga daidai har abada wallahi ba za ka ga daidai ba duk yadda suka baka magani a baki ta kai cewan yau in suna cikin matsala ka zauna ka kashe lokacinka baka da ma lokaci fa inda tsakaninka da iyayenka ne wallahi baka da wani lokaci naka yau mahaifiyarka ta ce tana son ganin wani har ma ta ce kana son gani na ai aiki ya jika ai duk abin da kake kawai fita ka je wani mutum yana so ya gwada wa mutanen duniya yadda rayuwa take a cikin 'ya'yansa sai ya ce ya tara ɗan saƙo ya ce ka je ka ce wani ina son ganinsa ai ana gaya masa daga wannan gurin abin da yake jikinsa mayafi ne kawai ya hawo dokinsa sai gidan babansa sai ya ce ka je ka ce ina son ganin wane to har suka tashi a majalisar bai zo ba ya ce to wannan shi ne kuma duka shi ya haife su ya ce to wannan ita ce duniyan nan wani yadda yake karban dokar ubangiji yanzu wuya ne ka gaya masa ya kama ya biransa amma wani kuma sai ya zauna ya ga dama waya allah ma fa to bari irin iyaye Allah ka bamu da sauki ka mana mafita yace wala ta tamannau kar ku buri ma faddala Allahu bihi abun da ya fifita wani da shi ba'dukum shashin ku ala ba'din ka ji cewan kana neman kai ma wannan shashin ya zamanto nan in Allah ya ba wannan dukiya yi ta masa addu'an Allah ya sa a gama lafiya in Allah ya ba mutum lafiya ce mar Allah ya sa ya mori lafiyar lafiya me yasa saboda duk abun tambaya ne a wurin Allah in an baka dukiya ba wai shine fa a wurin Allah kafi kowa ba sam Allah yana bada dukiya wanda yake so da wanda baya so bi ma'ana mai bautata masa da wanda baya bautata masa amma fa me yace la yu'dil imana ba ya bada imani illa liman yuhibbu sai wanda yake so shi yasa a gai a faɗi abu na doka kai bi shine imanin ai Allah ka bamu da sauki wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin Allah ya ce to dan aljanna ba zai shiga aljanna ba sai an masa ado wa zuciyarsa wace irin ado ne wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin sai an zare abin da yake zuciyar shi na daga gilli da keta da ganin wani ya samu alheri ka jiranka yayi kwas sai Allah ya cire shi banda dan aljanna kam ikhwanan ala sururin mutaqabilin yace za su zauna a gidan aljanna ikiwanan yan uwan juna sururin suna kan gadaje na alheri mutaqabili na mutum na fuskantar dan uwansa ba wani gilli ba damuwa ba komai to tun daga duniya idan dai mai imani ne to tsakaninsa da mai imani dan uwansa irin wannan zaman kenan idan ya ga zai samu matsala a abu zai ba shi shawara wani kar ka yi kaza in kuma ya riga ya yi an afka cikin bala'in sai ku yi ta kokari tare da shi za ku fita ba wai sai an afka ya ce shi ya jawo kansa sai ka rabu da shi ba a'a ba shine dan ba shine mu- im- imani ba in har ya riga ya afka to ku fita tare idan bai afka ba to yi mara hanya kar ka yi kaza ai shine dan adam ko Allah ka bamu da sauki to haka yan aljanna za su yi ubangiji ya ce zai zare dukkan wani abu na gilli da keta da yake cikin zuciya ikhwanan za su zama yan uwa ala suririn suna kan gadaje na jin daɗi da holewa Mu- menene mutaqabili na kowa na fuskantar juna cikin alheri Allah ka kai mu cikin rahamarka wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya ce iyyakum wa dhanna yace na hore ku na hane ku da yin zato fa inna dhanna akdhabul hadith yace saboda zato ai labari ne na ƙarya ka san wani ai wuya ne ya ji maransa kawai shi fa da kansa zai ji maransa ba wannan ya gaya masa ba kawai sai ya zaci kaza ai kaza ne shi kenan sai ya kama yadawa Allah ka bamu da sauki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci suna tsaye sai wani sahabi ya zo sai ya dan girma dan karar ya wanda ya ce a wani zo wani zo ne baka gane ba wance ne ai ka san dan adam da rai ya ce a ya rasulullahi ai ba- ya ce a ai wance ne saboda me yanzu nan za ga suna gaisawa ya ce tab yanzu ina- ina malamin nan na- wallahi na gansu da wata mata nan suna tsaye to naka me a ciki wani zato za ka yi lokacin da ka ga mutum yi masa zaton alheri mana shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace iksha'i salami ka yada sallama alam me alaman me arabta wa mallam ta'arif yace akan wanda ka san shi da wanda mai baka san shi ba kamar kyakkyawan zato kenan in ya bayyana gare ka kafiri ne shi kenan ba wani abu kai kan dai damun zaton alheri kai amma mun gane Allah ka bamu da sauki yace wala tahassas wala tahassasu wala tajassasu tahassasu daban tajassasu daban tahassasu shine yanzu kaman ka- kaman ya lokacin da annabi yaquba yake gaya wa 'ya'yansa lokacin ku je ku ne- su nemo dan uwansu nan fa tahassasu ayyace ne hassas din shine si ai ka nitsu cewa ba- ba wanda ya gane abun da kake nema ya fi zurfi sama da ɗan sanda da ka ganshi in ka ga ɗan sanda ta ni ina ga motar yan sanda suna yin nan kan ko ana yin wani abu ne a wurin ya fi CID kuma wanda shi kuma daman ya fito gadangadan don abun ne yanzu akwai wanda jasus yanzu mut- misali sai kaga an turo shi sai ya zo jihar nan don yana neman ya ga diddigin wani sai ya shekara goma a aiki daya shine tahassas kenan tajassasu kuma binciken abun da na fito kenan wannan amma za ka ga yayi sana'a zai ku yi rayuwa da shi ku yi komai da shi amma akwai aikin da aka turo shi ran da ya gama kuma shi kenan sai duk shakuwan da kuka yi sai ya tafi Allah ka ganar da mu sai ya ce to kada ku yi wannan tahasisin kada kuma ku yi tajassasu shi ma bincike ne amma tahasis ya fi jassas wala tahasadu kada ku yi hasada wala ta dabaru kada ku me da al'umma ba yanzu ana ci gaba mene komawa baya kuma banda wannan wala ta baghabu kada ku yi keta wa kunu ibadallahi ikhwanan ku kasance yan uwan juna masoya wala yasi wala yahillu li muslimin baya halatta a wurin musulmi an ya hajura akahu aksara min salati min salasati ayyamin yace baya halatta a wurin baligi musulmi ya guji dan uwansa bi ma'ana su daina magana da alaka da komai ya kai kwana uku an hana wannan sai dai akwai magana idan ka gane wannan munafuki ne a wurinka to wannan baka da laifi don ka yanke mu'amala da shi me yasa saboda idan kun ci gaba da mu'amalan kuma zai ƙara cin dunduniyarka amma lokacin da aka gane ba kwa tare da shi to shikenan in an ji yayi wani abu akan kama sai a ce "Ah, wane kai fa tsakaninku da shi ba zaman lafiya dama mun san haka zai faru amma idan ka bar shi kuna ta mumarasa kuna tafiya wata rana sai ya afkar da kai rijiyar da ba ran da zaka iya fita Allah ka raba mu da munafurci da abin da zai zamanto mana matsala a rayuwa ya ce to kada musulmi ya yi mai ya yanke da ɗan uwansa ya kai kwana uku aya ma abin da ta faɗa kenan ai shi kenan an- kada ku yi mai kar ku ya zamanto kuna ta faman gaba da ɗan uwanku babu mai babu zaman lafiya yace duk randa mutum yake gaba da dan uwansa ba zaman lafiya kuma yace to an daina karban aikin ku yaushe za a karba ce hatta ya tasalaha har sai sun zo kun daidaita kun gyara Allah ka ba mu ikon gyarawa ka mana mafita ya muke da lokaci ne lokacin ya zo ku ta ubangiji Allah ya ba mu da sauki abinda muka faɗa daidai ya ubangiji Allah ya dora mana a mizani abinda muka yi kuskure ya ubangiji Allah ya yafe mana wayannan halaye da aka lissafo su ya ubangiji Allah ka fitar da wayannan halayen daga zukatanmu baki daya duk wannan musifa da halayen suke jawowa Allah ka hana mu ganin shi kusa ko nesa Allah ka rufa mana asiri duniyar mu da lahira kuma tun daga duniya za a fara samun matsalolin wayannan halayen shi yasa dole ka iya abin da zaka iya kawai abincin zuciyar nan ka bata shine ka bi Allah daya ka bautata masa sa'annan kuma mai kama wa iyayenka da'a sa'annan ka kyautata tsakaninka da makota ka kyautata tsakaninka da mutane kowa ka zauna da shi lafiya to zuciyarka za ta dinga samun amfana ta zamanto waɗannan mar cutotin cututtukan kai ba za su kama zukatan ba ubangiji Allah ya zaunar da mu lafiya ya mana mafita kusa ko nesa abinda muka haifa da wanda za mu haifa nan gaba Allah ka sanya musu albarka wanda zuwa kangare Allah ka dawo da musu kan hanya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
صلوا على نبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ya Allah ubangiji madaukakin sarki ka karba mana dukkan wannan addu'a da malam ya gabatar karatu da aka mana ya Allah ka tasirantar da shi a cikin jikkunanmu mu abinda ya kasance na hani ya Allah ka ba mu ikon hannuwa abinda ya kasance na umarni ya Allah ka ba mu ikon aiwatawa ya Allah ka hada ainihin fuskoki mu cikin gidan aljanna sa ta firdaus da rahamarsa dukkan abinda ya kasance yake zamanto damuwa wannan kasa ya Allah ka iya mana abinda ya kasance na alkhairi ya Allah ka tabbatar mana da shi ya Allah dukkan ainihin tsadan kayan rayuwa da muke sha ta fama ya Allah ka kawo mana karshen sa ya Allah ka yaye mana ya Allah ka kawo mana sauki don ikon sa ya Allah dukkan ainihin shugabanni mu daga na ainihin addini da kuma na daula ya Allah ka taimake su ya Allah ka karfafe su abinda ya kasance fi karfin su ya Allah ka iya musu mu kuma ya Allah muna ainihin roƙon ka ya Allah ka ba mu iko musu da'a ya Allah wa'inda ya kasance azzalume daga cikin ainihin shugabanni da daula ya Allah ka fi mu sanin su ya Allah bayinka ne ya Allah ka zare ainihin milkin da ka hannayen su wanda ya kasance suke da niyan yin adalci abin da ya koyar da ya fi karfin su ya Allah ka iya musu ya Allah ka tara ba akan ainihin alhanya ta alkhairi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين